بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 ne ga watan al-Muharram ko hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya daidai da uku ga watan tara shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yadda da ke cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatun littafin Hikmatun min tarikh littafi ne wallafar babban malami Dr. Uthman Muhammadul Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na ashirin a cikin wannan littafi mai albarka mun tattauna a darasin da ya gabata game da mahimman abubuwan da ainihin aka yi a gwamnatin sayyidina Uthman radiyallahu an an yi abubuwa da yawa amma malam ya kawo mana kaɗan daga ciki ko kuma mahimmai daga cikin abubuwan da suka gudana na ci gaba a lokacin gwamnatin khalifa sayyidina Uthman daga ciki akwai ainihin wato na ɗaya gazuwatu ifirikiya akwai yakin da aka yi na buɗe ifirikiya a shekara ta 27 bayan hijira akwai kuma yakin jarjir barbar shi ma duk a dai wannan shekara ta 27 akwai yakin zatu sawari shekara ta talatin da ɗaya akwai faɗaɗa masallacin annabi sallallahu alaihi wa wasallam sana abu na biyar akwai gina tasha ta jiragen ruwa ma'ana kamar ka ce sansanin sojojin ruwa navy kenan lokacin sayyidina othman shine wanda ya zo da wannan fikirar da kuma wannan tunanin na ainihin wato gina wato a tashar jiragen ruwa saboda sojoji irin na ruwa na musulmi daga ciki akwai tattara alkur'ani da ya kuma sa aka yi karo na biyu inda ya dora nauyin wannan aiki wato a kan mutum hudu guda uku cikin su shawa ne guda ɗaya kuma mutumin madina wanda su shawan akwai abdullahi bin zubair akwai sa'id bin al'as akwai abdurrahman ibn al-harith sai kuma shi balansare din shine zaidu bin thabit mun ji kuma an rubuta ainihin wato bayan an tattara alkur'ani tattarawa ta biyu wanda bayani ne mai faɗi tunda ba bayanin tarihin ya aka tattara din za a yi ba an dai ce cikin nasarori da gwamnatin sayyidina Uthman ta samu akwai shi wannan jam'ul qur'an marratan thaniya to an sake rubuta wannan alkur'ani wato aka tattara shi aka sake rubuta shi aka aika da shi zuwa garuruwan musulmai a tare da kuma alaramma ko malamin da zai karantar da shi alkur'anin a duk inda aka tura kamar yadda muka karanta ainihin wato an bar guda ɗaya a madina inda aka bar zaidu bin thabit ya zama shine mai karantar da shi an aika abdullahi bin sa'ib zuwa garin makka da kwafi ɗaya an kuma aika mugira bin shihab zuwa ƙasar sham da kwafi ɗaya an kuma aika wato an aiki amir bin abdulkais zuwa basara da kwafi ɗaya sai kuma abu abdurrahman sulami shi kuma aka aika shi zuwa kufa shi ma da kwafi ɗaya sai kuma kwafi guda ɗaya na shida shine kuma ya zauna a hannun shi ainihin khalifa sayyidina Uthman radiyallahu anhu to mun kuma tattauna game da mabahasi na hudu inda wato farkon fitina ta ainihin wato kunno kai a shekara ta 20 da ainihin wato shekara ta 34 daga hijira shine aka samu wato gangankon wasu jahilai kaskantattun mutane suka yi tawaye wa gwamnatin sayyidina Uthman inda a karan farko sayyidina Uthman ya kame bai ce da su komai ba kawai ya dai ja hankalinsu akan munin wannan abu da suke kudirin aikatawa bai dauki wani mataki bai rabu da su amma ba su haƙura ba suka sake koma suka yi shiri fiye da shirinsu na farko suka sake fitowa karo na biyu a shekara ta 35 bayan shekara ɗaya da wancan abin da ya faru kenan daga ainihin ƙasashe daban-daban ko garuruwa daban-daban suka taho ayari mai tarin yawa kamar za su tafi aikin haji suka biyo ta madina don daga nan kuma su wuce aikin haji ashe sun zo ne da mummunar manufa suka kewaye gidan sayidina Uthman yana cikin gida ba su bar wannan ainihin wato gida nasa ba har sai da suka cimma wannan mummunan ƙudiri nasu na kashe sayidina Uthman bayan sun tsare shi ba shiga ba fita tsawon kwana arba'in har zuwa masallaci sun hana shi to wannan a dunkule kenan malam ya fara mana bayani game da sabubban da suka jawo wannan fitina ta kashe sayyidina Uthman sababi na farko wanda shine sababi wanda yake babba a cikin sabubba din shine wani mutum da ake kira Abdullahi bin Saba ba Yahude ne kamar yanda ainihin wato mun fara karantawa kuma dukkan malamai magabata sun tabbatar da cewa lalle a tarihi an yi wannan ainihin wato hatsabibin mutum abdullahi bin saba kuma har ma yana da ƙungiya wadda ake kiranta saba'iya ko sabi'a kuma sun ce sun jingina wasu miyagun aƙidu wanda ba mai irinsu sai wannan ƙungiya tasa cewa wa'annan aƙidin nasa ne shi abdullahi bin saba sai dai akwai waɗansu kuma daga baya-baya waɗanda suke ganin ba wani abdullahi bin saba da aka taɓa yi daga ciki akwai wani malamin shi'a da ake kira murtazal askari wannan yana daga cikin wanda suke inkari game da samuwar wannan mutum abdullahi bin saba a cikin wani littafinsa abdullahi bin saba'in wa asatirun okura daga cikin waɗanda suka yi inkari suka ce ba a taɓa yin wani abdullahi bin saba ba akwai wani mulhidi da ake kira tsaha hussein a cikin littafinsa aliyun wa banuhu kamar yadda muka karanta shi ko tsaha hussein mutum ne da ba a la'akari da shi ba a ɗaukan maganganunsa domin ya saba yin inkarin abubuwan da suke tabbatattu abubuwa waɗanda suke na yaƙini ya zo ya ce ba a haka ba kamar yadda aka ba da misalin irin rubabban ra'ayinsa annabi ibrahim allah ya ba da labarin cewa da shi da ɗansa annabi ismail suka haɗu wajen ginin ka'aba to amma shi a wajen ɗaha hussein ba haka ba ne kaga kenan mutumin da yake ganin alkur'ani ma zai ba da labarin da ba haka yake ba to ballantana kuma ainihin sauran littattafai da haka rashin yardar daha hussein da samuwar abdullahi bin saba wannan ba wani abun a zo a gani ba ne kuma ba za a damu da shi ba domin akwai matsaloli waɗanda suka fi waɗannan fitowa fili ya yi inkarin su ya ce babu amma shi murtazal askari kamar yadda muka karanta shi ma ƙoƙari ya yi cakuɗa wa mutane al'amura ya hargitsa tunanin mutane sai yake cewa ai ya bi hanya irin ta ilimi da bincike wajen tabbatar da cewa babu wani abdullahi bin saba a iya bincikensa ya ce dukkan ruwayoyin da suka ambaci abdullahi bin saba wai ruwayoyi ne da aka same su daga sayif bin umar shi ko sayif bin umar mutum ne wanda yake rubabban mutum ne ba a karɓar ruwayarsa da aka shi sai ke ganin duk ruwayoyin da suka tabbatar da cewa an taɓa yin wani abdullahi bin saba to ruwayoyi ne na shi wannan sai bin umar ɗin to shi ne a nan sai aka ce wannan magana ta sa ƙarya ce wannan magana ta wato murtazal askari cewa babu abdullahi bin saba ruwayoyin duk ba su inganta ba wannan magana za a iya rushe ta ta fuskoki da dama na daga cikin abin da malam ya kawo a nan shine masu tarihi masana tarihi a cikin su malaman shi'a da masu tattara maganganu da malaman hadisi na su shi'a din dukkaninsu sun tabbatar da wannan mutum a cikin littattafansu sun tabbatar da cewa an yi shi wannan abdullahi bin saba din sai ya bamu misali ya ce kamar nobakti a cikin littafinsa firaku shi'a ya ambaci bayan ya ambaci wasu daga cikin maganganu da ake jingina su zuwa ga shi abdullahi bin saba sannan kuma ya ambaci cewa yana da wata ƙungiya da ake kiranta saba'iya su ne mabiyan abdullahi bin saba kuma shi nobakti din nan ya mutu tun a ƙarni na uku hijiri kaga da ɗaɗɗan magana ce cewa wannan abdullahi bin saba ɗin an yi shi domin wannan nobakti ɗin ɗan shi'a ne kuma ya tabbatar daga ciki akwai kishi shi ma kishi wani malamin shi'a ne a cikin littafin sarjalu shi'a shi ma ya ruwaito wato wata ruwaya daga abi ja'afar cewa abdullahi bin saba ya taɓa yin wato ya yi da'awar annabta ya ce na ali allah ne shi kuma shi ne annabi ya yi da'awar annabta to kaga shi ma wannan kishi din dan shi'a ne kuma ya tabbatar da cewa banda ma samuwar abdullahi bin saba sannan daga cikin mummunar aƙidarsa shi yana da'awar ma shi annabi ne sannan akwai wasu ruwayoyin da daban-daban da aka ruwaito daga shi ja'far sadiq duk da suke ambatan abdullahi bin saba har ya ambaci mafi yawan ainihin wato aktara min khamsi riwayatin sama da ruwayoyi guda biyar kamar as-saduq a cikin littafin saman la ya haduruhul faqih da kuma dusi shekhu ta'ifa da majalisi bakir wato a bakir ulumi a'immatin ulumul a'imma indahum sannan akwai annuri a dabar wato a dabarisi waɗannan dukkanin su malamai ne na ainihin wato shi'a duk sun tabbatar a cikin littafansu kamar yadda muka yi ishara satin da ya gabata malai ce ba su kaɗai ba da yawa su sun kawo amma ba a buƙatar a tsawaita ko iya waɗannan sun isa su zama hujja to sai mu tashi gaba ta biyu wa amma ahlus sunna ko qala al muallif rahimahullahu ta'ala malai ce wa amma ahlus sunna fa kullu man arraqa hadhihi al hikba zakara ibn sab'in wa atharahu fiha yace amma game da malaman sunna kam fa kullu man arraka hadhihi alhikba duk wanda ya bada labari ya rubuta tarihi a iya wannan zamanin duk wanda ya rubuta tarihin da ya kunshi wannan zamanin da muke karantawa daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa shekara ta 61 lokacin da aka kashe sayyidina Hussein to dukkan malaman sunna da suka yi rubuce rubuce masana tarihi akan wannan to dukkanin su sun ambaci wannan Abdullahi bin Saba din zakarabnu zakarabna saba'in wa atharahu fiha da kuma irin athar wato alamomi da suke nuna samuwarsa a cikin ainihin wato littafansu ala annahu lam yunkir wujud ibn sab'in illa al mutaakhirun cewa babu fa waɗanda suka yi musu da samuwar wannan abdullahi bin saba din sai waɗanda suke yan baya baya min kuttabi shi'a daga marubuta a cikin yan shi'a wa'anda suka zo daga baya baya cikin yan shi'a marubutansu su ne suke ganin babu wani abdullahi bin saba wata ba'ahum alaihi kuttabu sunna sannan cikin marubuta ma waɗanda suke jingina kansu zuwa ga sunna su ma akwai waɗanda suka bi sawun 'yan shi'a wajen inkarin samuwar abdullahi bin saba allazina yajhaluna ma yarmi ilaihi shi'a fi inkarihim li hadhihi shakhsiya musamman marubuta waɗanda suke jingina kansu zuwa ga sunna waɗanda suka jahilci irin abin da shi'a suke watsi suke wurgi da shi na inkarunsu game da wannan mutum su shi'a inkarinsu ga wannan mutum akwai manufa akwai dalili domin tabbatarsa da samosa da gurɓatattun aƙidunsa to wannan yana daga cikin abin da zai rusa su da yawa to shi sa su da gangan suka tubure suka ce babu wani abdullahi bin saba to wayanda ba su sani ba cikin marubuta wasu daga cikin marubutan sunna su ma sai suka bi sawon wayancan marubuta yan shi'a cewa babu wani abdullahi bin saba wa abdullahi bin saba shi ko wannan abdullahi bin saba din huwa yamaniyun asalinsa mutumin yaman ne yahudiyun kuma ba yahudi ne azharar islama wanda ya bayyanar da musulunci wato a fili ya nuna musulmi ne shi amma ya ɓoye nifaka a cikin zuciyarsa thumman tahajjat tashayyu'a li aliyin radiyallahu an sannan ya shiga ainihin at-tashayyu'a jingina kansa zuwa ga jama'ar sayyidina ali رضي الله عنه وهو الذي تنسب إليه فرقة السبعية شي wannan Abdullahi bin Saba din shine wanda ake jingina ƙungiyar nan ta Saba'awa zuwa gare shi alladhina qalu waɗanda aƙidar wannan saba'iya din saba'awa su ne waɗanda aƙidar su shine bi uluhiyyati ali sun ce sayyidina ali Allah ne su aƙidar su sayyidina ali Allah ne shi kuma abdullahi bin saba annabi wannan shi ne aƙida to kaga in wannan aƙida ta tabbata kuma ya zo da rigar shi'a a cikinsu yake kaga zai taɓa aƙidar shi'a sosai domin gashi ya zo yana jingina kansa zuwa ga shi'a yana da'awar annabta yana jingina allantaka zuwa ga sayyidina ali da haka suka yi iya bakin kokari su ga cewa sun rushe samuwar abdullahi bin saba wa humul ladina ja'u li ali bin abi talib su wannan saba'iya din su ne waɗanda wata rana suka zo wajen sayyidina ali radiyallahu an faqalu lahu sai suka ce da shi anta huwa anta huwa kai ne shi kai ne shi ƙala sayyidina ali bai fahimci wannan yaren nasu ba sai ya tambaye su ya ce man huwa shiwa kuna ta kallona kuna cewa ni ne shi ni ne shi shiwa ƙalu suka ce anta Allah suka ce kai ne Allah ai kai ne ubangijin da ya cancanta a bautata masa fa amara maulahu qambara nan take sayyidina ali hankalinsa ya tashi ya umarci wani yaransa wani maulansa bararren bawansa da ake kiransa kambar bi an ya hafira hufura ya ce lalle ya je tona masa rami wa yush'ila fi hannar ya kuma rura wuta a cikin ramin wa sai ya faɗa cikin baitin nan ya ce lamma ra'aitul amra amran munkara ajjajtu nari wa da'autu qambara yake cewa yayin da naga wannan al'amari ya kai sun waura takuri wajen muni ya kai ƙarshe ya munana ajjajtu nari sayyidina ali da kansa yace ni na sa a kunna mun wuta wa da autu kambara na kuma kira kambar na bashi umarni na ce duk wanda bai janye daga wannan aƙidar ta cewa ni Allah bane a jefa shi cikin wannan ramin ya kone ka koma ka duba asalin wannan kissa tana cikin sahihul bukhari kitabu sitabatul murtadin babu hukumul murtad wal murtadda واستتابتهم حديثنا دبوشي دريتارة عشرين دبيو وتفصيل القصة ذكرها الحافظ وتككم بيان قصر الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله يا أمبتشيتا أتكين شرح سدهي قوانا حديثي ميوانا لمبا تدبوشي دريتارة عشرين دبيو وقال روي يكتشوا رويناه في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص وسنده حسن وقال من لم يرجع عن هذا القول سيدنا علي yace duk wanda bai janye ba daga wannan aqida ta cewa ni Allah ne a haraktuhu bin nar yace wallahi zan kone shi da wuta fa aharaqal kathirin minhum ya kuma kone da yawa daga cikin su dan ka san in aka samu mai mummunar aqida shi yasa za ga duk lokacin da ga wani ya fito da wata mummunar aqida ai maza maza a yi ƙoƙarin daƙile shi domin in ya riga ya ja wawaye ya ja jahilai akwai wanda dama ɗibgi ne an fahimta da saboda haka sai kuma aka samu wani ɗibgaggen ya zo jansa ba abin da zai kawai sai sam'an watsa'a kuma a yi duk bayanin duniya ya nuna cewa wannan duk inda za shi yana tare da shi ina fata an gane allah ya kiyaye mu da ɗibgewa ya ce fa a harakar kathiri na minhum sai na alhaka ya dinga kone da yawa daga cikinsu saboda wasu sun riga sun yi akwai wanda suka ce a ai kona sun ma da yake yi ya sake tabbatar musu da shi Allah ne dan ba mai azaba da wuta sai Allah kaji wani tashin hankali man yudlilillahu fala hadiyala maimakon su firgita su tsorata da wannan ukuba suna kallo ga wani an jefa shi ya kone ga wani an jefa shi ya kakkandare ya tsoye a cikin wuta maimakon wannan ya tsoratar da wani wani ƙara samun kuzari yake da wani energy ta cewa ashe wannan hanyar mai bullewa ce ya tabbata sayid na al'allah ne domin in ba Allah ba ba mai azaba da wuta wa farra minhum man farra wanda ya tsere kuma daga cikin su ya tsere wa minhum abdullahi bin saba an ce daga cikin waɗanda suka arce akwai shi wannan abdullahi bin saba din mai da'awar annabta waƙila innahu qutil wani ƙaunin kuma aka ce shi ma an kashe shi yana cikin wayanda aka kashe wal ilmu inda Allah tabaraka wa ta'ala ilimi yana wajen Allah tabaraka wa ta'ala game da shin an kashe shi ko kuma ya gudu wa azhara ibn saba'in ba'd al aqaid al yahudiyya da haka Abdullahi bin Saba a hankali sai ya fara bayyanar da aqidu irin na yahudanci kal qawl bir raja'a kaman aqidan nan ta in an mutu za a dawo na fata an gane in an mutu za a dawo walwasi da kuma aƙidan nan ta wasiyi cewa kowane annabi yana da wasiyi da in zai tafi zai yi wasiya cewa shine zai ci gaba da jagoranta wa annal imamata takunu fi baitin wahidin kuma lallai jagoranci da shugabanci na al'umma to zai kasance ne a gida guda ɗaya wa gairi zalika da wani haka cikin miyagun aƙidun da wannan mutum abdullahi bin saba ainihin wato ya kawo wastaghallal a'raba ya kuma ribaci ƙauyawa dukka kalli kowace irin aƙida in ta zo marar kyau da wuya ga wayayye dan birni ya bi ta in aka ce wayayye dan birni ba fa wanda ya iya karya tagiya ba wayayye a addini duk guguwa in ta zo zaka kar yake kallanta ta gama hayakinta ta gama ta baje ya ce dama ya san inda ta nufa fa amma zabadu fa yadhhabu jufa'a ina fata an gane wastagallal a'raba da haka ya ribaci ƙauyawa fa akhadha yushi'u indahum al-akadhiba ya rike hanyar yada ƙarerai a wajensu ya dinga yi musu ƙarerai mudda'iyan yana da'awar anna Uthman fa'ala kaza wa kaza ya dinga kushe sayyidina Uthman ya dinga yarfa ga sayyidina Uthman ya dinga batanci ga sayyidina Uthman ya ce ai sayyidina Uthman shine kaza ai shi ya aikata kaza shi ya aikata kaza wa kataba kutuban muzawwara ya kuma rubuta wasiƙu na ƙarya huwa wa man sa'adahu shi da mataimakansa waɗanda suke taimaka masa ala Zubair akan Zubair kaji an ce ai Zubair ma yana sukan wannan gwamnatin ta sayyidina Uthman shi ma ya ce kaza wa aliyin ya jingina wata magana a cikin wato takaddar ya ce ai sayyidina ali shi ma ya ce kaza shi ma baya tare da wannan gwamnati gwamnati ce ta zalunci ta kama karya da sauransu wa talha yau kuma gobe ka ya jingina wata magana zuwa ga talha wa aisha ya koma har gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina magana zuwa ga nana aisha ya ce ita ma ta ce kaza wa gairihim min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam da wasu su cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaktimunaha bi akhtamihim almuzawwara sannan yayi sitamfi da irin sitamfin su da ya sani na ƙarya yaje ya san sitamfin ko sa hannu ko su ta kowanne daga cikin su ya iya tasu ta ƙarya da haka sai ya rubuta takarda ya aika wani ƙauyen ya ce wannan daga cikin maganganun da wane yake nan akan wannan gwamnatin sai sayyidina Uthman ga ma sa hannunsa nan a ƙasa kulluha fiha al-inkaru ala Uthman duk wasiƙun da yake ta rubutawa kuma yana jingina wannan maganganun zuwa ga waɗannan manya-manyan sahabbai dukkaninsu wannan wasiƙun a cikinsu duk bayani ne na inkari akan gwamnatin sayyidina Uthman wata zammuru min siyasatihi da kuma zargin irin jagorancinsa da zargin irin siyasar sayyidina Uthman irin abin da ya yi ta yi kenan وفي السابق لا توجد أجهزة اتصالات حديثية كما كاسان أدا babu ainihin wato ba a iya samun wato abinan kafofin sadarwa irin na zamani su ne ittisalatun hadithiya da wani zai iya bugowa an zo mana da wani bayani ko kamar yanzu akwai social media akwai kaza akwai kaza akwai gidan rediyo akwai gidan television akwai ita kanta wayar wani zai iya bugawa ya tambaya in a ƙauye yake ya ce to ai yana da wani dan uwa a maraya bari ya kira ya tambaya an zo musu da wani labari kaza wai haka ne tunda su suna ƙauyukan su ita kuma gwamnati tana nan capital tana cikin garin Madina ina fata an gane dan haka babu wannan kafofin sadarwa din babu kafofin sadarwa a wannan lokaci kama huwal an kamar yadda yake a yanzu yanzu nan za ka iya ƙura mai ƙarya akwai hanyoyi da yawa da yanzu mutum ya zo maka da ƙarya a ba ga wani da aka tisa shi a gaba ba shi ma an ƙure shi kuma kula ba to inda da ne yanzu ba yadda za a ya riga ya tafi da mutane shi kenan kawai inda a wancan lokacin amma yanzu kaga da yake lokaci ne wanda yake akwai ana yin abun ma kuma ana kana kallo kaman kana gurin ina fata an gane wal mutalaquna a'rabun masu karbar irin wannan rubabban tunanin na Abdullahi bin Saba kauyawa ne ta'atihim hadhihi al-akhbaru wa'annan rubabbun labaran suna je musu suna zuwan musu fa yaqbaluna kawai sai su karba wa yusaddiquna su kuma gaskata domin ba su da rariyar tacewa ba ilimin alqur'ani ba ilimin sunna ba a zuwa guraren karatu al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasulihi dama can duk wanda yake yayi nesa da ilimi dole zaka same shi kuma duk wata hayaniya in ta zo tana suna cikin wayanda ake farauta amma duk wanda yake kusa da karatu yake kusa da ilimi yake kusa da malamai to sai dai kuma wani abu da na kaddara daga Allah madaukakin sarki amma galibi dai za ga duk wanda yake kusa da karatu yake kusa da makaranta to da wahala irin wannan bace-bacen ya ja shi ina fata an gane fasaba ilaihi ghairu wahidin don haka mutane da dama suka karkata suka karkata zuwa wajensa min zawi shiqaq daga ma'abuta ainihin wato rarrabuwa wan nifaq da kuma ainihin munafurci wanda dama can addinin sun shige shi ne da biyu akwai munafurci a dankare a cikin zuciyarsu amma ba yanda za su sai ga wata da'awa ta zo da burinsu zai iya cika ta ƙarƙashinta da aka kawai sai suka mara mata baya kuma duk wata hayaniyar ta zo za ga dama can akwai waɗanda irin wannan suke nema suna da wannan dattin a zuciyarsu da aka da amma ba su da ƙarfin hali da za su iya bayyana wannan aƙidar amma aka samu wani ya yi tsageranci ya fito da ita to dama suna tare da shi sai su mara baya abin da ya faru kenan abdullahi bin saba wa kana yaqulu li hadithi sinni wa qalil tajriba ajaban liman yaz'umu anna isa yarji' ويكذب بأن muhammadan yarje daga cikin irin aƙidinsa cewa in an mutu za a dawo sai ya ce da su wa kana ya ƙulu yana cewa musu yana cewa li hadithi sin ga waɗanda suke da ƙananan shekaru matasa wa qalil tajriba da waɗanda suke da ƙarancin gogewa a rayuwa in ya tara su yana musu lecture yana musu wa'azi sai ya ce da su ajaban ka abun mamaki wani lokaci irin wayannan munafukan mutane sai fa ya fashe wa mabiyansa da kuka don ya tabbatar musu yanzu a ce kaza kaza sai ya fashe da kuka su ne fa suka yi kaza suka yi sai fashe da kuka sai ka ji an koma ana ka inna lillahi yau kuma lan hakku yi. da hakan ya tara waɗannan matasa masu ƙananan shekaru wa kalilin tajriba da waɗanda suke da ƙarancin gogewa a rayuwa sai ya ce da su ajaban abun mamaki liman ya ga wanda yake cewa anna isa yarji'u wai isa zai dawo wa yukadhibu amma wai ya karyata bi anna muhammadan yarji'u ya karyata cewa annabi muhammadu ba zai dawo ba a ce an yadda annabi isa zai dawo wai amma annabi muhammadu ne ba zai dawo ba kai mamakin wanda yake faɗin irin wannan kaga magana ce su ma za su gani a to ai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana gaban annabi isa in har isa ya mutu tun da kaga ya tabbatar da mutuwar annabi isa kenan in har annabi isa zai dawo me zai hana annabi muhammadu ya dawo na fata gane wa qad qala azza wa jal sai ya musu reference da aya alqur'ani fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min hubtigha alfitna wa ibtigha min tawili dama haka Allah ta'ala yace sai ce ai Allah madaukakin sarki yace innal ladhi farada alayka alqur'an laradduka ila ma'ad sai ce ai lallai ubangijin da ya farlanta maka isar da saƙon nan na alƙur'ani shine farada alaika wanda ya farlanta maka ya ɗora maka isar da saƙon alƙur'ani laraduka ila ma'ad mai dawo da kai ne ila ma'ad zuwa alma'ad to alma'ad malamai fassarorin da suka yi wa alma'ad wasu suka ce laraduka ila ma'ad a ranar alkiyama ake nufi yau malkiyama wasu suka ce laraduka ila ma'ad ana nufin almaut laraduka ila almaut kenan wasu suka ce laraduka ila ma'ad ana nufin aljanna wasu suka ce laraduka ila ma'ad ana nufin garin makka to a ƙarshen ka koma ibnu kathir sai ya ce in ka tattara zancen duk babu cin karo da juna lara duka ila makka mahaifarka za a mai wato wannan ya nuna cewa fatuhu makka kenan za a mai da annabi kuma dama tsakanin fatuhu makka da rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ba jimawa da haka kenan za a dawo da kai garinku mahaifarka inda aka fitar da kai to za Allah ta'ala mai iko ne akan ya dawo da kai garinku na garinka na makka sannan bayan fato makkan lara duka ilal maut bayan fato makka kuma ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi me sai ya koma zuwa ga Allah bayan ya koma zuwa ga Allah sannan kuma lara duka ila ma'ad yawmil qiyama daga kuma mutuwa bayan an tashi daga kabari sai ina sai alkiyama lara duka ilal janna bayan an je alkiyama kuma shi ina zai shiga babu cin karo tsakanin zantuka to sai ya kafa musu hujja da wannan ai innal ladhi farada alayka alqur'anu laraduka ila ma'ad sai ya sake dawo musu da wannan magana fa muhammadun ahqqu bir ruju'i min isa sai ya ce da su to in haka ne kaga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ya fi cancantar a ce zai dawo sama da annabi isa wa kana yaqul ya kasance kuma yana ce musu kana fi ma mada alfu nabiyyin كان فيما مضى ألف نبي ولكل نبي وصي cikin annabawa dubu da suka shuɗe kowane annabi a cikinsu yana da wasiyi wa inna aliyan sayyidina ali wasiyu muhammad shine wasiyin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga wannan wata aƙida ce ita ma kuma dasa banda waccan fastajaba lahu nasun sai wasu mutanen gari ga magari sai suka amsa masa fi mukhtalafin tabaqat a matakai daban-daban matakai daban-daban ma'ana an aka ce matakai cikin talakawa mata matasa wasu daga cikin tsofaffi ko manyan gari da sauransu shine fi mukhtalafin tabaqat cikin mabambantan tabakoki wato matakai wasu yara wasu mata wasu maza gashi nan dai fattakhadha ba'dahum du'atan fahimu aghradahu wa da'u ilaiha fattakada ba'dahum sai ya riki shi Abdullahi bin Saba sai ya riki wasu daga cikin mabiyansa du'atan su zama su ma du'at masu da'awa su ma su dinga shiga lunguna da sakuna suna wannan da'awar fahimu a garadahu waɗanda ya ga sun fahimci manufarsa sun fahimci manufofinsa to su ma sai ya naɗa su suka zama to du'at masu da'awa wa da'au ilaiha su ma sai suka ci gaba da kiran mutane zuwa ga waɗannan aƙidin marasa kyau wa akharun wasu kuma daga cikin mabiyansa saddaku qaulahu sun gaskata maganganunsa fasaru yad'una ilaihi an amayatin wato sun kasance yad'una ilaiha su ma suna kiran mutane zuwa ga wannan da'awar tasu an amayatin bisa makanta ina fata an gane wa min du'atihi alladhina sahamu fi nashri da'awati na daga cikin wato masu da'awarsa waɗanda suka sahamu fi na shiri da'awati wanda suka ba da gudunmawa wajen yada irin wannan da'awar tasa akwai wani da ake kiransa algafiki ibn harbin wannan algafiki din yana daga cikin magoya bayansa kuma masu bakin wato wanda suke da bakin fada a ji don haka sai yake yana da baki shi ma yana daga cikin masu da'awa akwai abdul abdurrahman bin udais albalawi na uku akwai kinanatu bin wato kinanatu bin bishir na hudu akwai saudanu bin humran na biyar akwai abdullahi bin zaid bin warqa na shida akwai amru bin alhamaki alkhuzai na bakwai akwai hurkus bin zuhair na tara akwai hukaim bin jabala sannan na goma akwai kutairatu sakuni wa gairuhum da wasunsu waɗannan duk du'ati don masu kira ne masu wa'azi ne a cikin mabiya abdullahi bin saba ka koma cikin muktasar a tuhufatu al'ithna a shari'a shafi na 318 za ka ga ƙarin bayanin waɗannan mutane wa amma tazwirul kutubi amma game da wasiƙun ƙarya na bogi faƙaɗi ƙala masurukun masuruku ya ce ƙalar aisha na aisha tana cewa taraktumuhu kun bashi ai Uthman tana nufin sayyidina Uthman kun kyale shi kun kyale shi kun bashi ka thawbin naqi kaman tsaftataccen tufafi min darasi daga dauda thumma qarrabtumuhu sannan kuma kun kusantar da shi فذبحوه فذبحوه تذبحونه ثم قربتموه تذبحونه sannan kuka gabatar da shi kuka yi takarrubi da shi kuka yanka shi kama yuzbahul kabasho kamar yanda ainihin wato ake yanka rago qala laha masruq masruqu sai yake cewa da ita almajirinta ne hadha amaluki katabti ila an-nasi ta'murinahum bil khuruj alayhi haza amaluki wannan shine irin aikinki katabti ilan nas kuma kika rubuta wa mutane ta'amurinahum kina umarta su bil khuruj alaihi sayyidina Uthman tawaye fa qalat Aisha ana Aisha tace wallazi amana bihil mu'minuna wa kafara bihil kafiruna ma katabtu lahum sawadan fi bayadin hatta jalastu majlisi hadha ma'ana almajirinta masruq yake tambaya ta ga wata wasiƙa ya gani an rubuta kuma an ce ita ce kuma gashi hadda hatiminta wata magana ce shine waccan waina na sha ta ce taraktumuhu ay usman ka thawbin naqiy min ad-danas thumma qarrabtumuhu tadhbahunahu kama yuzbahu al-kabash masruq yace wannan aikin ki ne kika rubuta wa mutane kike umarta su kuma si wa sayyidina usman tawaye na na aisha ta ce wallazi amana bihil mu'minuna na rantse da wanda muminai suka yi imani da shi wa kafara bihil kafiruna kafirai suka kafirce da shi ma katabtu lahum sawadan fi bayadin ban rubuta tawada a cikin farar takarda ba gare su ma katabtu lahum sawadan ni da ɗai ban taɓa rubuta baƙar tawada fi bayadin cikin farar takarda in aika musu ba hatta jalastu majalisi hada har zuwa lokacin da na zauna a wannan gurin na ban san wannan zancen kuma an rubuta an yada an ce daga nana aisha qala al-a'mash al-a'mash yake cewa fa kanu yarawna annahu kutiba ala lisaniha sun kasance yarawna suna ganin suna tsammanin annahu kutiba an rubuta wannan rubutu ne ala lisaniha wato aka jingina shi akan harshenta aka ce ita ta faɗa ka duba albidaya wan nihaya mujalladi na bakwai shafi na 204 qala ibn kathirin isnaduhu sahihun fa kutibat kutubun muzawwara ala alsinati ashabi rasulillah ba na Aisha kadai ba sun rubuta wasiƙu da takaddu na bogi ala alsinati ashabi rasulillah takan harasan sahabban manzon Allah duk ana jinginawa zuwa ga harasan sahabbai cewa su suka faɗa kulluha dukkan waɗannan maganganun ta zummu Uthman bin Affan suna zargin sayyidina Uthman bin Affan fa Abdullahi bin Saba hadha wannan Abdullahi bin Saba din lahu atba'un fi shattal wilayat yana da magoya baya yana da mabiya a mabambantan jahohi a garuruwa mabambanta duk yana da magoya baya wa kanu yursiluna ilaihi wa yursilu ilaihim ya kasance suna aiko masa da takarda shi ma yana aika musu wa yursilu ba'dahum ila ba'din sashin su kuma suna aika wa sashi sakonni ta nan ne sakonnin yake karadewa ya shiga ko ina in ya aika musu da wani sako su ma sai su saki a aika wa wasu cikin wasiƙun kuma shine fa'ala bin alwali kaza bi amri Uthman sai su rubuto wa Abdullahi bin Saba wasiƙa cewa gwamnan mu yayi mana kaza kuma da umarnin Sayyidina Uthman wa fa'ala bin alwali kaza su ma na guri kaza su ce mu ma gwamnan ya yi mana kaza bi amri Usman kuma sayyidina Usman ne ya umarce shi ya mana haka zahabna ilal madina ko kuma su rubuta wata magana ta ƙarya su ce ai mun je garin madina ma fa fa'ala Usman bina kaza shi da kansa sayyidina Usman ya yi mana kaza wa Usman fa'ala bi ashabi Muhammadin kaza ko kuma su ce sayyidina Usman yayi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaza وجاءتنا رسالة من الزبير بن العوام ko su ce ai ma mun samu wasiƙa daga Zubair bin al-Awwam ja'ana khitabun min Ali wata magana ma ta zo mana daga Sayyidina Ali bin Abi Talib ja'ana kitabun min Aisha wata wasiƙa muka samu sakonta daga Nana Aisha ja'ana kaza ja'ana kaza haka fa suka dinga yaɗa wannan kuma kamar yadda muka faɗa babu harkokin watsa labarai da harkokin ittisalat na sadarwa irin yanzu da haka ta wannan wasikar suka dinga rawwaje waɗannan abubuwa suka dinga samun mutane waɗanda sun yi nesa da ilimi suna nesa da gwamnati to tunda suna nesa da gwamnati suna ƙauyukansu da garuruwansu ana ta kai musu labarai na suka ga gwamnati wanda suke marasa daɗi yau da gobe yau da gobe abubuwan suka yi ta musu tasiri فصار الأعراب الذين لا يبقهون من دين الله تبارك وتعالى إلا الشيء اليسير sai aka wayi gari ƙauyawa waɗanda ba su fahimci wani abu ba mai yawa daga addinin Allah ya ta'assaru na bihadiyar umur sai suka dinga tasirantuwa da waɗannan al'amura wannan farfaganda ɗin sai ta dinga yi musu tasiri wannan ƙarerayin sai suka dinga yi musu tasiri fagalat ala Uthman radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhul qulub kankace mai zukatan mutane sun tafarfasa da jin haushi akan gwamnatin sayyidina Usman da shi kansa sayyidina Usman ta irin wannan mummunar hanya wannan shine kusan asbabun ra'isi na kin sayyidina Usman kin gwamnatinsa da kuma dalilin yi wa sayyidina Usman tawaye kaji wannan ita ce hanya ita ce kashin baya cikin hanyoyin asbabu thani mun ji sababi na farko sababi na farko kutun gwila waye abdullahi bin saba to al'amur a sababu tsani sababi na biyu arrakha'un ladhi asaba al-ummatal islamiyya wadata da al'ummar musulmi suka samu ka san bahaushe ya ce wai in daɗi yawa kaza yawa hakkashin miya take daɗi wa kaza yawa har kashin miya take an fahimta eh shi yasa wasu shugabannin suke da wato siyasar su matse talakawa ya zama a bakka da kullun ya lakaci saboda in ka saka ta kawala ana ganin kai ma ba dama a iya ba da umarni ka ce ka ci ka koshi gidanka ka ba matsala aljihunka a cike yake ka ce ka ina a ba Allah amma aka takure ka ya zama abin da kake samu hannu baka hannu akushi to in aka ce yi nan sai ga ka, ka sam'an watsa'a an fahimta arrakha'ul ladhi asaba al-umma yalwa da wadatar arziki da ta samu al'umman musulmi qala al-hasan al-basri rahimahullah imam al-hasan al-basri Allah ya ji kansa da rahama ya ce ƙalla ma ya a ci alan nasi yaumun illa wa ya ƙasimuna fihe khairan zai yi wahala wata rana ta zo rana ta fito ta faɗi ba a raba wa al'umman musulmi allowances ba a gwamnatin sayyidina Usman idan matsi ya sa an fi tunanin matsi ya sa a yi tawaye to shi saboda daɗi da wadata da aka samu a gwamnatinsa zai yi wahala malam hassan albasar ya ce ƙalla yaumin ɗaiɗai ne ranar da za ta zo illa wa ya kasimu na fiye khaira face sai a wannan ranar sun raba alkhairi sun raba dukiya a cikinta hatta inna huyu nada kai har ma kira ake ta'alau ibadallah khudhu nasibakum min al-asal bayan Allah ga zuma nan fa kowa an ajiye mai lita kaza tasa bai zo ya dauka ba fa tana nan a sakatariya ta local government ɗinku ba ku yan local government kaza fa har yanzu fa bata zo ba a kare ba wasu ba su zo sun karba ba ka ji ba zuma kaga zuma ma gwamnati ta same ta available ta rarraba talaka ina ga kuɗi kuɗi ba matsala ba ne zuma jama'a ba ku zo ba rabonku na zuma yana nan fa yanzu ba zuwa ɗauka ba ta'alau ibadallah za ka ji ana bi da lasifika lungu-lungu irin masu san kira yana ta kira mutanen nan haka fa tsallaken markas ba su zo ba sun karɓi zuma su ba ofishin ko abin nan gidan mai unguwa ta'alo ibadallahi khudhu nasibakum min almal bayan Allah fa ku zo ku karbi rabon ku fa shi a ɗauko na kuɗi yana nan fa an ajiye in yanzu ne kaga da yake akwai bankuna da waye sai a ce kowa ya je ya buɗe account kawai shikenan da kuɗin ya zo kawai shikenan sai kawai mutum ya dinga jin alat ka duba ta haƙiƙu mawaƙifin sahaba filfitina mujalladi na ɗaya shafi na 360 wa zalika wai ka san me ya jawo haka li'annal jihada kana fi aujuhin fi aujuhin fi zamani Uthman radiyallahu an saboda an fadada jihadi wajen ɗaukakar addinin musulunci da fadada daular musulunci ta fuskoki da dama zamanin sayyidina Uthman warrakha'u min adatihi sai mala ya ce ita kuma wadata al'adar wadata an yuritha mithla hadhihi al-ashya ta dinga ta gadar da irin waɗannan abubuwa daga cikin al'adar wadata to wani lokaci in ba a sa'a ba sai kuma ta gadar da tawaye shine ma'ana warrakha'u wadata min adatihi na daga cikin al'adarta da ɗabi'ata an yuritha mithla hadhihi al-ashya shine ta gadar da irin waɗannan abubuwan wa huwa tazammur shine zargi tunda ma haga an bamu kaza to karshen ta su manyan nan kaza ma suka samu haka kawai gwamnati ka ji kawai alat dubu ɗari ɗari to kila wa ya san irin biliyoyin da su suka danne ko ba haka take wa in aka turo da zuma har da zuma to waye san abin da ya fi zuma su kila shi suka rike a wannan kila kila da an samu wadata sai kuma zargi ina fata gane da an ɗauka an bayar to kila kaza ya samu shi sa tun da kaga ya bada kaza to Allah ne kaɗai ya san shi abin da ya samu wa adamul qabuli da rashin karɓa rashin karɓuwa wa zalika li badarin nas wannan ku ba dan komai ba sai saboda badar wato jiji da kai da girman kai irin na mutane kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna wa adami shukurihim da kuma rashin godiya irin ta dan adam an fahimta law kana lahu wadiyan lame inda za a bashi tsallaken nan da nan sai ce ka Allah ya kaga can ma da za a dan haɗo da shi wallahi da kaga abun nan ɗin ɗan adam kenan eh na fata an gane to wannan an ce sababi na biyu kamar dai kawai butulci ne in ka fahimci wannan a dunkule butulci ne kawai an samu wadata ba matsi ba takura ba wani abu da ɗan adam yake nema na rayuwa ya rasa komai gashi nan a wadace kuɗaɗe ba matsala ba ne al'amuran yau da kullum na rayuwa ba damuwa ba ne to kawai shi kenan sai shaidan kuma ya kitsa mutum to in haka ne aika inda za mu ture wayannan mutanen kila kuɗin da za mu samu a ƙarƙashin su wani ma sai ce in shi fa ya kamata a barar da gwamnatin nan shi ma ya zama kaza dan in shi ne ya zama kila kuɗaɗen da suke ƙarƙashin nan gurin ko suke wannan ainihin wato ba ƙananan kuɗaɗe ba ne to wannan shine sababi na biyu na yin tawaye da kifar da gwamnatin sayyidina Uthman radiyallahu anhu to ina ganin sai mu tashi a sababu thalith dan an ce mun lokutan mintunan sun saura yan kaɗan kila mun shiga nan ba za mu iya kaiwa ko za mu iya kaiwa ya yi daidai ko dan an ce ranar rana ya ce mun dan wuce lokacin mako to insha Allah sai mu tsaya a wannan gabar a sababu thalith abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik